إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون لقد خلق الله الإنسان في هذا الكون وميزه عن سائر المخلوقات بالعقل فلم يؤت الله الإنسان شيئا أشرف من العقل إذ به يميز الأشياء ويفهم الأمور ويحفظ العلوم ويستوعب دقائق القضايا وحرم كل شيء يخدر هذا العقل ويسره ويخامره يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام هذا ومن الأمور المؤسفة انتشار تناول المخدرات بيعا وشراء وأكلا وشربا في مجتمعاتنا وذلك بين الشباب والقبول ذكورا وإناثا عن غفلة كثير من الأمة والأمة الإسلامية ينبغي أن تكون طاهرة من المسكرات والمخدرات من خمر وحشيش وحبوب ودخان وبنج وغيرها يقول الله عز من قائل سبحانه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منجبون يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما الحشيشة الملعونة المسكرة فهي بمنزلة غيرها من المسكرات والمسكر منها حرام باتفاق العلماء بل كل ما يزيل العقل فإنه يحرم ولو لم يكن مسكرا كالبنج فإن المسكر يجب فيه الهد وغير المسكر يجب فيه التعذير أيها الأفاضل لقد طفح الكيل وطجى السيل وادلهم الليل وحاق الويل كل الويل حيث صار شبابنا يتناولون مخدرات عجيبة ومسكرات غريبة مثل الحشيش والحبوب الجبارة والغائط اليابس وعقاقير السؤال والمادة الصمغية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا وهذه الحشيشة فإن أول ما بلغنا أنها ظهرت بين المسلمين في أوائل المئة السادسة وأوائل السبع السابعة حيث ظهرت التكارب وكان ظهورها مع ظهور سيف جنكيز خان لما أظهر الناس ما نهاهم الله ورسوله عنه من الذنوب سلط الله عليهم العدو وكانت هذه الحشيشة الملعونة من أعظم المنكرات منكرات أيها الأفاضل إن لهذه الظاهرة الخبيثة أسبابا منها على سبيل العدالة تهاون الحكومة فالحكومة النيجيرية حكومة متخاذلة فهي بمنزلة الأم التي أنجبت ولدا ثم ألغته في قارعة الطريق لا تبالي به والسبب الثاني هو الفساد الإداري من قبل جهات الأمن والهيئة المكافحة للمخدرات والمسكرات فطالما نسمع أخبارا مفجعة وحكايا مقنعة من أن رجال الشرطة يقبضون على متناول الحشيش مع حشيشهم لكنهم يبيعونها ويأكلون ثمنها لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم وإذا أتى الإرشاد من سبب الهوى ومن الغرور فتنه التضليل أيها الأفاضل السبب الثالث هو تهاون الآباء بأمر تربية الأبناء وربما تجد الابن الشاب يتناول هذه المخدرات في بيت أبيه أو أمام بيته وإذا قبض عليه هو الذي يقيم الدنيا ولا يقعدها ليفكه السبب الرابع هو رفقاء السوء فكم من جاهل أردى حكيما حين آخاه والصاحب صاحب والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وكثير من الآباء الغافلين لا يعرفون طلاء أبنائهم السبب الخامس هو انتشار الفقر وقلة الشغل بين أبناء الأمة فالفقر سبب رئيس في متاجرة المخدرات والمسكرات وقد قالوا في المثل إذا قال الفقر إني ذاهب إلى بلد كذا قال الكفر هيا نذهب معا وقالوا كاد الفقر أن يكون كفرا يقول الشاعر كم عالم عالم أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا هذا الذي ترك الألباب حائرة وصير العالم النحرير زنديقا وقال غيره إذا قال قل مال المرء قل بهاؤه وضاقت عليه أرضه وسماؤه وأصبح لا يدري وإن كان داريا أقدامه خير له أم وراؤه أيها الأفاضل ينتهز بائع الحشيش هذه الفرصة أي البقر لترويج صناعتهم فإذا نصفوا احتجوا بالفقر المنتشر بين أبناء الأمة عباد الله عالجوا مشكلة الفقر عينوا الضعيف وأغيثوا الملهوف واقسموا المعدوم وأعينوا على نوائب الخير أيها الأفاضل إن هذه الظاهرة لها آثار سلبية وعواقب وخيمة من جوانب عديدة منها أولا أنها تفسد دين صاحبها حيث تفسد عقله وتمنعه من استخدامه في التأمل في الآيات الكونية المشاهدة والآيات العلمية المقروءة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنها ما أنها تسكر آكلها حتى يبقى مسؤولا تورث التخنيت والتيوتة وتفسد المزاج فتجعل الكبير كالتفندة وتوجب كثرة الأكل وتورث الجنون وكثير من الناس صار مجنونا بسبب أكلها يقول الشاعر قل لمن يأكل الحشيش جهلا عشت في عقلها بأقبه عيشة قيمة المرء جوهر فلماذا يا أقى الجهل بئته بحشيشة وهذه أيضا تملأ صاحبها من عبادة الله تعالى على رأسها الصلاة وصلة الأرحام والصيام وبر الوالدين والتعاون على البر والتقوى ثانيا أيها الأفاضل إن المخدرات إن المخدرات تترك أثرا ضارا على صحة الإنسان البدنية والنفسية كما أثبت ذلك المتخصصون في كثير من الدول وأجريت على ذلك دراسات وبحوث علمية وقد أجمعت تلك الدراسات على أن المخدرات تؤثر في أجهزة البدن من حيث القوة والحيوية والنشاط ومن حيث المستوى الوظيفي لأعضاء الجسم وحواسه المختلفة ثالثا إن المخدرات تؤثر سلبيا على الأمن إذ هي سبب رئيس في تفشي الجريمة في المجتمعات فمهما رأيت مخدرات تتعاطى فانتظر وراء ذلك أنواعا من الجرائم كالقتل والنهب والغصب والزنا والسرقة وغيرها فالمخدرات أم السيئات غالبا إن تعاطي المخدرات يؤثر تأثيرا بالغا وخطيرا على الحالة المعيشية والسكنية والتعليمية والأخلاقية للأسرة فالأب إذا ابتلي بهذه الظاهرة ترك بيته وتخلى عن مسؤولية تربية أهله حتى يصير البيت متفككا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم فاذكروا ربكم وادعوه واستغفروه يغفر لكم ويستجب لكم الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير والصلاه والسلام على رسوله محمد العليم وعلى اله واصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على نهجه واقتفى اثره وجاهد جهاده وزاد عن حرماته الى يوم الدين اما بعد فيا ايها الاخوه المسلمون لقد انتشر بيع المخدرات في هذا الحي المبارك الأمر الذي تفاقم وتغاير ويتساءل شيوخ الحي وأهله عن حل والعقد فيه عن وسائل العلاج وطرق الحل فنجيب عن ذلك قائلين بإذن الله تعالى الأول زيادة بذل الجهد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالأمة يصلح أمرها ويحسن حالها إذا قامت بالحسبة مصداقا لقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الأمر الثاني شعور الآباء بمسؤولية تربية أبنائهم إذ التربية هي أصل الإصلاح بها يصلح الفرد والمجتمع فالأمة التي تؤنى بالتربية هي التي يصلح أمر أبنائها الثالث قيام الحكومة بالعدل والإحسان قيام الحكومة بالعدل والإنصاف على كل مجرم عن طريق المعاقبة اللائقة على كل مجرم الرابع قيام الجهات المعنيه بمكافحة المخدرات بأعمالها على الوجه اللائق ودونما محايدة أو مجاملة الخامس تقريب مدمن المخدرات مع القيام بالحوار معهم لمعالجة مشاكلهم نفسيا وسيكولوجيا السادس الضبط الاجتماعي لهؤلاء المدمنين المفرطين مع آبائهم الذين يؤيدونهم ويدافعون عنهم اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت أهو ما سؤال بركة فاكن أدوان مؤولا ساتي شيني shaye-shaye da kuma mummunan tasirin da suke ma al'umma. Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta ɗan adam, ya fifita shi akan sauran halittu da hankali. Allah bai ba ɗan adam wata kyauta da tafi hankali girma ba, domin da hankali ne mutum yake fahimta al'amurra, yake bambanta tsakanin abubuwa, yake haddace ilmomi ya fahimce su. yake zubbafa tunaninsa wajen fahimta matsaloli masu zurfi Allah kuma subhanahu wa ta'ala a gefe guda ya haramta duk abin da mutum zai sha ko ya ci ko ya shaƙa ko ya shafa a jikinsa wanda zai sa hankalin shi ya kawo. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mana duk abin da ya sa maye giya kuma duk abin da ya sa maye haramu. wannan ka'ida ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu duk wani abu da dan adam zai dauka ya sha ko ya shaka ko ya shafa ko ya ci wannan abin ya jirkita masa kwakwalwarsa to ittifaqin malaman musulunci ga baki ɗayan su haramun ne wannan abu amma cikin abin kaito da ana wajarai shaye-shaye ya zama abin da ya wato a tsakanin al'ummanmu siyarwa da siya, ci da sha, matasa da kuma waɗanda suka fara tsufa har da ma tsofaffi, maza da mata, alhali kuma mafi yawancin al'umma ba ruwansu ba su damu ba, ba sa ɗaukan wannan a matsayin wata matsala. Al'umman musulunci ya waje ba ta tsarkaka daga shaye-shaye. Shaye-shayen duk abin da zai zama ya jirkita kwakwalwar al'ummarsa. kamar giya, kamar wiwi, kamar kwayu, kamar tabar sigari da sauran makamantansu. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ku waɗanda kuka imani, ita dai giya, da tata, da gumaka, da kibau da ake yi na canfi, dukkaninsu wani ɓangare ne na ƙazantar aikin shaitan. Ku nisanci haka, in kuka yi haka za ku samu rabon aljanna ranar lahira. Shaitan manufarsa a kanku ita ce, ya yada gaba da kiyayya ta sanadiyar giya da tata a tsakaninku kuma ya katange ku ya toshe ku game da ambaton Allah sannan ba zai ba ku fi sallah irin wadda Allah yake so ku yi ba shin wai za ku bar shaye-shaye in ji Allah subhanahu wa ta'ala babban malamin musulunci shaikul islam ibn taymiyyah da yana cewa amma kaga wannan tsinanniyar wiwi me sa maye to matsayinsu ɗaya da dukkan wani abin da ke sa maye. Duk abin da ya sa maye haramun ne, malamai sun yi ittifaki akan haka in ji Shaikhul Islam Ibn Taymiyyah. Duk abin da ya kau da hankalin ɗan adam, to wannan abin sunansa haramun, kamar banju haramun ne. In ya sa maye wannan abin, to za a tsayar ma mutum hajji a matsayin ya sha giya. In ko mutum ya tashi bai sa shi maye ba, amma aka kama shi ya sha wannan abin to wajibi ne alƙalai na musulunci su masa ta'aziri in ji shaikul islam jami'a a cikin babban littafin sa majmu'ul fatawa yan uwa masu daraja al'amari ta ya kai girma bala'i ya kai bala'i matasan mu yau suna shaye-shayen abubuwa masu ban mamaki da bakin al'amurra ana ba da labarin suna shan wiwi suna shan kwayo masu jirkita musu kwakwalwa suna shan bayan gida su sa bayan gida busasshe su naɗa shi a takarda su cinna masa wuta suna shaye-shayen magungunan tari wanda likita ya ba mutum ka'idar ya sha a rana su uku cokali ɗaya su sai su kwankwaɗe shi a lokaci ɗaya suna shan gam kai ku lissamin jami'a ya ci gaba da cewa ga shaye-shaye na wiwi labarin da ya zo mana a tarihi shine farkon waɗanda suka fara yada shaye-shaye a cikin al'ummar musulunci haka ya faru ne a ƙarshen ƙarni na bakwai bayan hijira farkon ƙarni na bakwai ƙarshen ƙarni na shida a lokacin da ta tar lalatattun mutane suka bayyana a cikin daular musulunci a ƙarƙashin shugabancin shugabansu da ake ce masa jinkis suka bayyana abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta da ma'aikinsa na zunubai musulmai kuma suka karɓi waɗannan abaibaɗai suka yafa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora abokanan gabansu a kansu wato ta ta ta tar suka kawo musu shaye-shaye na wiwi duk inda shekul islam tafiya ya faɗi wiwi sai ya tsine mata albarka a cikin littafinsa al-ashishatul mal'una haka yake cewa yan uwa masu daraja shaye-shaye a cikin al'ummar mu na da dalilai. Dalili na farko, gwamnati ita ce uwan kowa ita ce uban kowa. Ita ce ake ɗora mata kowane laifi na farko, ita take ɗaukar laifi mai tsoka a lokacin da al'umma ta lalace. To al'ummar mu, gwamnatin mu ta Najeriya gwamnati ce da ba ruwanta da al'ummarta. Misalin ta misalin uwar da ta haifi ɗanta sai ta wuri da shi a titi. haka gwamnatin Najeriya take. Sai ka ba ruwanta da al'ummarta. Duk abin da zai kare al'ummarta ba ruwanta da shi. Abin da zai cutar da al'ummarta ba abin da ya dame ka ya zo ya cutar da ita. Wannan shine dalili na farko. Dalili na biyu. Lalacewar shugabanci da yaduwar cin hanci a tsakanin jami'an tsaro waɗanda su aka wakilta su hana wannan mummunar ɗabi'a ta shaye-shaye a cikin al'umma. Labarai sun sha yaduwa a tsakanin al'umma masu kayar da hankali cewa idan jami'an tsaro suka ɓata wiwi buhu ɗaya, buhu biyu, buhu uku sai su zagaya su je su siyar a wata unguwa kuma su ci kuɗin. Wannan tabbataccen labari ne da ake yaɗa shi a cikin al'umma. To idan ya zama likitan hauka ya haukace shi kenan al'umma ta lalace. ‘yan kuma masu daraja dalili na uku da ke yada shaye-shaye a cikin al'ummarmu shi ne sakacin iyaye a game da tarbiyyar ‘ya'yansu ba sa sa ido ba abin da ya dame su da tarbiyyar ‘ya'yayensu. To ta kakan sami yaro a ƙofar gidan mahaifinsa yake cinna ma wiwi wuta ya zuƙa ya sha ya gayyato abokanansa babansa yana kallo ba abin da zai ce masa komai in an mushi magana ya ce lalacewar zamani ne shi ko zamani baya lalacewa sai dai 'ya'yan zamani su lalace sannan a tari idan da za a kama wannan yaron sha yake ko tedawa baban shi shi zai tafi ya gaza zaune ya gaza tsaye ya ga ya miƙar da duniyar nan ba za ta zauna ba har sai ya ga ya fanto wannan ɗan nasa ya fanto shi ya yi jelinsa ya dawo gida ya ci gaba da sai da wannan wuyin sannan hankali shi zai kwanta akwai uban da ake ba da labari ma sama dan albarka yake cewa shi yake kawo shi kudin cefane in ya ce da wuri sababi na hudu abokanai lalatattu waɗanda ‘ya'yanmu suke yawo da su ba tare da mun sa ido mun kula da wannan shi ko aboki kullum yana ɗaukar ɗabi'un abokinsa shi ya sa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisi sahihi cewa mutum yana bin addinin abokinsa ne ko masoyinsa ɗayan ku ya tsayaye nazari ya kalla waye ya cancanta ya abokantaka da shi sababi na uku yan uwa yaɗuwar talaucin da aka kakalo shi da gangan a ƙasa da kuma rashin aikin yi a tsakanin 'ya'yan al'umma shi talauci bala'i ne a tsakanin al'umma suna faɗi a karin magana suna cewa idan talauci ya ce zan tafi gari kaza sai kafirci ya ce kafa ta kafarka kafa ta kafa ka duk inda ka sauka ni ma ina nan duk inda akwai talauci to za a samu kafirci duk inda akwai talauci to za a samu saban Allah shi yasa musulunci ya faɗa mai tsanani da talauci suna faɗi suna cewa saura iris talauci ya zama kafirci kai in ma ka kalla za ka ga harfa uku suke da su kuma kowanne ya kare da ra'u ta ƙarun kuhurun ‘yan uwa masu daraja masu sai da wiwi da shanta sukan kafa hujja da wannan talauci in an musu nasiha sai su kafa hujja da talauci to da ke ya waje ba al'umma akwai hanyoyi da aka sha ba da shawara waɗanda da al'umma za ta yi uku da su za a iya faɗa da talauci zakkanmu hanya ce babba ta faɗa da talauci ita ce hanyar farko da musulunci ya kawo ta faɗa da talauci zakka sadakoki wanda mutum zai sa kansa wa'azi da hubuti hanyoyi ne na samar da aikin yi da kuma hana talauci a tsakanin al'umma duk Qur'ani da hadisai masu yawa sun yi bayani akan waɗannan hanyoyi da na faɗa da talauci ‘yan uwa masu daraja bayan sabubban da suke jawo shaye-shaye to shaye-shaye kuma na haifar da wasu munanan abubuwa a tsakanin al'umma abu na farko shine shaye-shaye na ɓata addinin mai yi shaye-shaye na hana mutum ya tsaya ya tunani a game da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala na kauni da ayoyinsa na ilimi mutum ba zai yi wannan ba shekul islam taimiyya ya ce bayan cuta da shaye-shaye na wiwi ke haifarwa to shaye-shaye na haifar da mutum ya zama bayi da kishin kanshi shaye-shaye na maida ɗabi'un mutum su jirkice mutum ya zama ta kaya ke tafiya dan adam ya koma ya zama kamar kare ko ya koma ya zama kamar jaki shekul islam jami'a yake kuma sannan shaye-shaye na haifar da yawanci sannan shaye-shaye na haifar da hauta ya ce labari ya zo mana wiwi ta mai da mafi yawancin matasa sun zama mahaukata tun a zamanin shekul islam jami'a abu na biyu shaye-shaye musamman na wiwi a gaba-gaba da shaye-shaye na maganin tari da matasa suke yi na cutar da lafiyar jikinsu na jirkita musu kwakwalwa likitoci da masu bincike sun tabbatar da haka cewa shaye-shaye raunana jiki yake yi ya hana jiki ya yi nishaɗi ya hana jiki karkashi ya hana jiki yin abin da ya cancanta ya yi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi da shi mummunan tasiri na uku da shaye-shaye ke haifarwa a tsakanin al'umma shine kawo ma tsaro tarnaki domin shaye-shaye shi ke haifar da dukkan wani sabo da ake aiwatarwa a banka idan kaga ana shaye-shaye a cikin anguwa ko a layi to ka saurari nau'ukan fanna masu zuwa daga ciki akwai kisan kai daga ciki akwai kwace daga ciki akwai sace-sace daga ciki akwai zinace-zinace saboda haka shaye-shaye shine jagorar dukkan wani taro shi yasa kasashen da suke da hankali shaye-shaye hukuncin kisa yake da shi a wajensu hatta china kasar kafurci kasar gurguzu kasar babudanci idan aka kama mutum yana kasuwancin miyagun kwayoyi da wiwi hukuncinsa shine a kashe shi saudi arabia ka'idar su kenan ko a jakarka aka gani a matsayinka na alhaji ko mai umara shi ke nan ka gama yawo sai dai uwarka ta haifi wani matar kuma ta auri wani ƴaƴanka kuma sun zama mara na hudu daga cikin munanan tasiri tasirori da shaye-shaye ke cikin al'umma yana tasiri a gidan mutum iyaye nawa ne suka tattara suka yi watsi da al'amuran ƴaƴansu da matansu suka tsallake suka yi gaba ta sanadiyar shaye-shaye ba ruwansu da cinsu ba ruwansu da shansu ba ruwansu da kudin hayan kuma a gidan haya suke ba ruwansu da iliminsu shaye-shaye ya jirkita shi ya bata mushi tunani don kuma masu daraja a wannan unguwa ta mu mai albarka al'amarin shaye-shaye yana neman ya gagaru kundila yana neman ya gagaru kowa al'amarin da ya damu dattawa da masu fada a ji a cikin anguwa wannan fitinar su kenan ta sanadiyyar wannan kuma ya haifar da kashe-kashe da faɗace-faɗace tsakanin wancan unguwar da wancan unguwa yan gwari da yan tudun jiko yan kaza da yan kaza jahiliya ta dawo kamar ana yanya da kwari da yan tura haka aka koma to shawarwarin da ake badawa a game da yadda al'umma za ta faɗa da shaye-shaye abu na farko shine ƙara dagewar malamai malamai ku ne shawuye da su ci gaba da zage dantse wajen karantar da al'umma da kuma jawo hankalinsu da fahimtar da su da musu bayanin haɗarin wannan shaye-shaye da kuma iyayen da suke goyon bayan 'ya'yansu akan wannan shaye-shayen su ma a ci gaba da musu wa'azi al'umma alkhairin na tabbata idan ta ci gaba da umarni da abu mai kyau kuma ta yi hani game da abin da ba shi da kyau haka Allah ya bi wannan al'ummar ya ce mu ne fiyayyen al'umma da Allah ya fitar da ita don mutane muna yin umarni da abu mai kyau kuma muna hani game da abin da ba shi da kyau kuma muna yin imani da Allah idan muka ci gaba da al'amuru bil ma'rufi da annahyu anil munkari Allah subhanahu wata'ala ya kusa ya taimake mu da izininsa abu na biyu shine iyaye su dawo da hankalinsu a cikin jikinsu su zama sun sa ido a game da tarbiyyar 'ya'yansu da kula da gyara halayensu da sanin shigarsu da fitarsu da sanin me suke gudanarwa a tsarin rayuwarsu sa ido me suke aiwatarwa suwaye abokanansu wannan ma yana ɗaya daga cikin abin da zai taimaka wajen yaƙi da wannan mummunan ɗabi'a da ta zama ta yazo a tsakanin al'ummarmu kuma musammatan a cikin wannan unguwa tamu mai albarka abu na uku shine hukuma da za ta ce da za ta ce ta tsaya ta yi adalci a game da dukkan mutumin da aka kama yana sha ko kuma yana saidawa a tsayar masa da hukunci na adalci wanda idan aka yi masa wannan hukuncin waɗanda ba shi ba za su tsorata domin ka'idan musulunci in aka tsaye da doka to tana da fa'ida guda biyu fa'ida ta farko tana tsarkake ta hana mai yin wannan saɓan sannan fa'ida ta biyu tana hana wanda yake da niyyar fa'idoji guda biyu kenan na tsaye da hukunci ga mai laifi a cikin tsarin addinin musulunci hana mai yi wanda ke da tunanin yayi shi kuma a hana shi abu na hudu shi ne waɗanda aka ɗora musu nauyi ndle da 'yan sanda da dukkan jami'an tsaro waɗanda aka ɗora musu faɗa da wannan mummunar ɗabi'a ta shaye-shaye su tsaya tsayin dakar su aikin su tsakaninsu da Allah in suka yi wannan Allah zai ba su lada innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imrin ma aikin su aiki ne mai daraja aiki ne mai alkhairi aiki ne na alkhairi su tsaya su wannan abu na hudu shine abu na biyar shine jawo masu shaye-shayen nan a kusa a jawo su har yau kada mu zama mun tsinke su daga gare mu mu ci gaba da jawo su a jiki muna musu nasihohi ana ci gaba da kafa musu ajujuwa da tunanin cewa ana fatan su gyaru da tsayawa a saurari matsalolinsu a ji menene dalilin da yasa suka shiga cikin wannan yanayin rashin sana'a ne a samun musu da sana'a rashin aikin yi ne a samun musu da aikin yi ne ya ci ya yi jarabawa waye ke ci ba a tsaya a ƙara biya masa a gani daidai gwagwadon iyawa tarbiyya ba a gajiya da yinta abu na shida shi ne matsi matsi da kuma kaurace ma iyaye waɗanda suke goyon bayan 'ya'yansu a game da wannan mummunan ɗabi'a a matsa musu a cikin unguwa a daina hudda da su a yi musu azzatu bil hajr a kaurace musu a yi musu yadda manzo Allah ta sani yace ai ma ka abu dan malu manzo Allah ta sani yace ka a mushi magana ka ai sallama da shi in ya sallama ka a amsa mata kan wanda ya huta da shi ma da man an san su suke goyon bayan ƴaƴansu a game da wannan mummunan ɗabi'a da take haifan mana da munanan ɗabi'u waɗanda ma sun kusan su fi ta muni kamar kashe-kashen kai domin shaye-shaye bai kai kashe-kashen kai bai kai kashe-kashen rayuka muni ba a cikin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryatar da mu ya shiryatar da zuriyarmu ya albarka a cikin rayuwarmu ya gafarta mana zunubanmu ya gyara mana munanan halayenmu ya saukar da zaman lafiya a ƙasarmu ya tsare mu daga sharrin masu makirci waɗanda suke nufin wannan ƙasa tamu da sharri Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara wannan ƙasa tamu waɗanda suke nufin addinin musulunci da sharri Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara addinin musulunci اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك العفو والآبية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد kamar yadda aka jawo hankalinmu mai furi hudu ba cewa za a yi baki gobe ko yau waɗanda za su zo su gabatar da mana da wa'azin jiha kuma wa'azin nan musamman an yi shi ne domin babban limamin na wannan anguwa na sanadiyar samun karuwar aure da yayi ake za a yi wannan wa'azi saboda haka mu ba waɗannan baƙi na mu marce su mun zuwa tudun jikun ana mana shaida akan irin waɗannan abubuwan ba wani malami da ya taɓa zuwa wa'azi tudun jikun ya tafi da mu a baki muna da wannan shaida saboda haka mu ba da gudunmu mu daidai gwagwado duk da ba a nan yanzu za a yi ba za a yi ne a masallacin ɗanja saboda haka mu yi kokarin halartar wannan wa'azi sannan duk kuma gudunmuwar da aka nema a wajenmu to mu ba da daidai gwagwadon iyawanmu اللهم ارض عن صحابة رسولك وخصوصا الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنصار الأصحاب والآل أجمعين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تفعلون